الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما قبل خاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله حق قدره والمنال العظيم ورضي الله تعالى عن اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا جماعة الشيخ الدنيا لنا بهذا المحضر ولتعطف بنظرة تأتي لنا بالزمن muna cikin fasali na ɗaya cikin babi na ɗaya cikin kashi na ɗaya cewa ubangiji subhanahu wata'ala ya yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya lissa abubuwa kyawawa waɗanda ya albarkace shi da su in ya fara kawo cewa Allah na gajiya ku rasulu min anfusikum wa min anfusikum ce min anfusikum shine cewa mutum ɗan uwanku wanda kuka san kirkin shi kuka san tashin shi kusan bai da aiki ko kaɗan shi da iyayen shi yayin ce mina ba su kun mafi tsarkin ku mafi ɗaukaka ko nasaba da wurin sarakwantaka da wurin ɗabi'u da komi na shi ya fi naku kuma ya kawo hujjoji irin waɗannan wanda yake allah da kai na cewa mu bilai hakika Allah ba ku baiwa sun da ya aiko mutum manzo ɗaya daga cikin da kawo ne kuma haka da ya ce da ja kuma su ne bilan fusukun azizun alaihi ma halittu ai abin da wanda ya shafi kowa don duk wahalar da ya sha ai kamire ne yake so su musulunta ya ga abin da yake ciki na wahalar rayuwa ta jahiliya da irin kaskanci da wulakanci da ake ciki abin ya dame shi azizun alaihim ma alaikum harisun alaikum da ya damu da wahalar da ake ciki da kaskancin jariya ta ciki ya faɗin cewa su musulunta don su samu kyakkyawar rayuwa a duniya da kyakkyawar rayuwa a lafiya kaga wannan ba sai musulmi kawai ba da haka ya ce bilmuminina ra'ufur rahim ra'ufur rahimun bilmuminina amma shi tsananin damuwa ce da wahala da kwaɗayi ga tabbata alkhairi dukkan ɗan adam ya salatu wasu lamu yana damuwa da damuwar shi ko yana bai fata alkhairi bai fata a samu ɗan wuta ko da guda to bayanin da ya ta yi kenan da cewa wata kallo maka bisajidi na sai abinda ubangiji ya ce wa ma'arsun laka a فقال تعالى وجعل طاعته طاعته وموافقته موافقته هذا cikin girmamawa da yabo da Allah ya yi manzon Allah sallallahu alaihi da yasa biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi to biyayya ce ga Allah kai tsaye ba ga bai ce biyayya ga Allah ba ta zo biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi ya ce wa mai biyar rasula kada ata Allah duk wanda ya bi manzon Allah sallallahu alaihi hakika ya bi Allah ka ga hayyar wanda bakar Allah Allah hakika ya bi Allah wannan matuƙar yabo ne a mazan Allah sallallahu alaihi wasallam da uku ya ce wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin kai ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba mu aiko ka ba illa face kana rahama ga halitta ga baki daya قال أبو بكر محمد بن طاهر زين زين الله محمدا صلى الله عليه وسلم في زينة الرحمة الله سبحانه وتعالى يا قوات النبي محمد صلى الله عليه وسلم da ƙawata cewa zamowa ta yi rahama da dukkan halitta da baki daya. Ƙala abubakar Muhammadu Zahir Zainallahu Muhammadan Sadar da Zinatar Rahmatu, wa kana kaunuhu rahmatan sai zamowa ta yi rahama wajen yi rusama ilihi da dukkan ɗabi'un shi kyawawa da allah ba shi wasu fati da dukkan sufofi dai sai suka zamo rahamatan alal halitta rahama ga halitta ga baki daya kamar asabu shi min rahmatihi wanda wani abu daga rahama shi shi manzon Allah su sallama ta sabu da shi wa huwa naji shine mai tsira fitare ne a gidajen duniya da lafiya in ka ga mutum ya tsira to wani abu na rahama manzon Allah ta shafe shi sallallahu alaihi wasallam min kulle makaruhin daga samun tsira daga dukkan wani abin ki walwasu bihi ma ila kulle mahabubu mai saduwa cikin su da dukkan abun so shi wanda ya sadu da rahama ce to zai samu saduwa da duk abin da yake so a duniya da lafiya ala tara Allah ta'ala ya kuru ba ka ganin Allah ta'ala na cewa wa ba arsalnaka illa rahmatan lil alamin ba mu aiko ka ba sai dan kana zamuwa ko dan ka zamu ko dan ka kasance rahama ga halitta ga baki da ya ga nan ba ce musulmi ba ba ce kafirai ba ce a'a dukkan mutum abin da ba Allah ba yana cikin alam alhamdulillah rabbil alamin to dukkan alam gabaki daya maza Allah ya zo don ya zama rahama gare su tun haka ne fakarin hayatu rahamatan wa mamatu rahamatan sai rayuwa ce ta zama rahama haka nan rasuwa ce ma ta zama rahama kama kala sallallahu alaihi wasallam kamar yadda ya faɗa sallallahu alaihi ya ce hayati khairul lakum wa mauti khairul lakum rayuwa ta alkhairi ce gare ku rasuwa ta ma alkhairi ce gare ku saboda rahama ce rayuwar rahama ce rasuwar ma rahama ce waka ma kala ne su gato islam game yadda mai tsira da amincin allah ya ce za a wada lawo rahmatar bibin batin a bada da biya ha kabla ha waje alahu da ha faraɗan wasa labar in allah ya nuna rahama ga al'umma to sai ya karɓi annabinta kafin ta wato annabinta ya riga ta rasuwa ba wai a halaka al'umma su riga shi rasuwa musu ba shi duniya shi zai rasu ya dai amfane su duniya ya ta lahira matan su da suke shi na kanan babu tsoro faja'ala faja'ala wai sanya shi faradan riga wasa lafar riga na alkhairi laha ga al'umma ta gabaki daya wato ya riga mu zuwa sai ya shirya mana duk abin da muke da bukata na ni'ima kafin mu zo sallallahu alaihi wasallam wa qala samra qandi yace rahmatan lil alamin da Allah yace wa kai ko ko sai dan kana rahama ga alamina yace yani jinni wal insi yana nuni ka zamo rahama ko dan ka kasance rahama ga aljannu da mutane ka gaba a da mutane kadai ba duk da tsuntsaye da dabbobi haɗin maza Allah rahama da gare su kasira tsoron rabu ya zo ya zo inda maza ga ya karɓi cikin safai sallallahu alaihi wasallam ya turkusa ya ƙara baki ne da kullum maza Allah sallallahu alaihi wasallam cin kaɗan sai maza Allah ce wa da rakumin nan wani saurayi ya ce na wani ya rasu da lafi mutanen madina ita to ya kawo ƙara ya ce ke yana da kurciya ta ya tara ma kuɗi kana fatafi da shi yanzu ya tsufa kayan tabbatu ne ba ka ba shi abinci ji tsoron allah cikin dabbobin da allah sa hannu kaga ai mutumin na ko abincin da zai ci a kashe allah zai haƙure ba rakunan nan har rahmatan lau kana zaune ta tsotsuwa ta zo ta ta shawagi tana kuka ci ci ci ci tana ta kuka wanda Allah ya ce wa ya doko ɗayan tsuntsuwa yanzu yanzu nan ko samari suka ce mu ne ya rasu ya ce ba ɗan tsuntsaye ba mai ba nama kun musibantar da wasu wannan tsuntsuwa wasu ce ta dawo koto ta zo da abinci ta suke an kwashe mata da yara ta ta kawo ƙara ga nan in cice ta a bata yayanta da Allah ku je ku mana da yaya suka ce to Allah ya sa ba da da haka yake tun da ya cice ne an ka ce an kan bai fata da zama rahama gare ta ba ya zo iske barewa ta shiga tarko zai wuce ta kira shi ta gai sai ta yi salati ta ci rasu da zahi na yi sabon haihuwa na yi kuka da abinci da sabon ruwan nono ta kai ma 'ya'yana ga tarko ya kama ni ka kwance ne ya ce to aiki halarci ga mai tarko ya zan hana shi arziki da Allah ba shi ya ce ba wai son da kai sannu na tsere ba ya ƙara zan je in ba nono da ya maka alƙawari zan dawo ka ɗaure mashi ce ba ce amana ta ce ya rasu Allah zan hayyace ka ya ce to ya kwance ta da niyyar ya zauna sallallahu alaihi wasallam har sai ran da ta je ta ba da nono ta dawo ya ɗaure yana ƙoƙarin kwanciya ya ji nauyi da kai ne ko da ta da kai mai tarku ya ga huskan manzan Allah su da ai ba ta kama shi ci ba Allah kana son ta ne na ba ka yi ci a ba so da kai ba ka je da mun kai da ita da haka na nihi na in kwance in zanna sai ran ta dawo in ɗaure maka aboka ya ce ni dai na ba ka ya ce ni ko na yanta ta saboda Allah sai ka kama gudu na ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadar rasulullah wai muhammadar rasulullah ne ni ma ashadu an la ilaha illallah ba rahmatan bane gare ta a da daga labarin kura ta kama koya ana ta gudu ana ta gudu ta jira ta sai ta cika jin da mutum zai raba da arziki da Allah ba ne ya ce la kura da magana abun mamaki ya ce ka ne ban mamaki ga arziki nan ya bayyana manzan Allah ya zo cikin halitta kana nan kana shiriri ta kewa awaki ya kewa da ka jira ya ce to in nufin awakin mutane ba a za a tacce ta yin tsare maka da haka ta yaba kura kiwo ashe an taɓa ba ta kiwo mutum da ya ji kura ta yi magana ta mai wa'azi me zai hana ya amince shi ke ne ba ta sanda da abubuwa ta ruwa shi ke nan ta rata ya kai miƙe tsaye da sanda ta kama kiyo shi kuma ya masallaci wurin annabi sallallahu da zuwa shi Allah ya gaya mai sai ya ce mishi kai ba an tawaddi ya kai da kura ma'ana hudu su ji ga bakin ka tun su wannan ba sani ba sai ya ce ai kiyo na kai kunji kunji kunji kunji malam kura ta alkoli ta ce yanzu ya musulunta yan musulunta ya tsaya ya koyi addini tana can kuma kaga Allah ya doke mata yunwa ya doke mata kwaɗayi sai da ya dawo lahiya la awakin mutane ba wanda ta ce ya yanka mata guda ba ta da ko sadaka ko ladan kiyo ya ba ta to ba rahama ba ne ga kura a ta rahama ne ga kura to da haka cewa shi rahmatul lil alamin duk halitta gaba ɗaya maza Allah rahama ne ga su kila aka ce a ba mutum da aljani kawai ba kamar da malam samra kan da ya ce li jami'il khalq ga dukkan halitta ga baki ɗaya lilmumin ta ga wajen mumini rahmatan bil hidayat rahama ne saboda shiryar da shi da yayi ga wani kai ne duniya ya je shiga aljanna wa rahmatan lil munafiqi kuma rahama ne ga shi kanshi munafiqi wajen ne yace bil amani min al qatl saboda samun aminci daga kashe shi badan manzon Allah ba su da sabba tunda shi ai ya san munafiqai kaga duk wanda asiri fara bayyana in sai na mu ce bari in kashe mala'ikan Allah wanda Allah ce kai ko sai a ce ko an bi ni ba a tsira ai bai kamata a kashe shi ba a rabe da shi duk dan ubayi wuri gare musamman masallaci ba mai zama ne sai shi ko manzo Allah ya ce ku ba sai ya miƙe sai ya ku mutanen Madina Allah ya girmama ku Allah ya ɗaukaka ku Allah ya zaɓe ku da ku zama ku ne inda za a zo a kawo ɗaura ta musulunci duk duniya suna bukata a ce wurin su ne manzo Allah sallallahu alaihi ya zo ya kafa wannan dole haka nan ku gode ma Allah ku ji ku bi ga abin da manzo Allah zai faɗa ce ya rasulullahi bismillah sai a fara haka yake kuma manzo Allah ya san mu dahi ke Allah ya sani shi ba samu sa'a ta yi sai bayan yakin Uhud da yi munahici iri iri da aka zo za a yi kutuba juma'a ce ko mi tashi ya ahalal madina ya kaza sai samari matasa kai zauna zauna bin aikin Allah Allah tuna ma asiri zauna bin aikin Allah maza Allah kawai da kai kyale shi a wai shi ku sai hushi ya yara za mu tashi suna mana rashin kunya maza Allah ne ce kenan sa su kai sai hita an ka huta da ya halar madina ce to kaga ba dan maza Allah na rahawa ba ai kashe shi za a tunan tai to da haka ya rahama ne da mala'iki bil amali min al saboda samun aminci daga akashi to kafirai ba wa rahmatul lil kafirin manzo Allah rahama ne ga kafiri bi ta'khiril azab da jinkirta mashi azaba sai an je lahira ya sha bada shan daga shi amma duk abin da ya duniya za a bar shi sannan kuma a ba shi jin daɗin na duniya ya ma da yanzu haka an ba musulmi ya ci duk abin da yake a kashi da lura ne kaga ya zama rahmatan lil alamin قال ابن عباس رضي الله عنهما ابن عباس رضي الله عنهما يتي هو رحمة للمؤمنين والكافرين شي مزا الله صلى الله عليه وسلم رحمة ne ga mu'minai rahama ne ga kafirai yazhufu mimma asaba gairahu min al-umam al-mukaththiba da an kyale su an ba su lahiya da hukuta daga abun da ya samu wani sun ka riga su al'ummomi su haka ta manzanni ga same su wani wuri za a kawo tsawa wani wuri a kawo ruwa wani wuri a shaye su wani wuri ga su dai amma shi kare al'umma ta an kyale su duk abin sun fi allah ba zai iya kasa ga baki ɗaya ba sai dai a jinkita wasu gobe kiyama a ga zama rahmatu da adalci وحكي عنه حكاية أن النبي صلى الله عليه وسلم الله قال لجبريل عليه السلام يا شيخ جبريل أمت على تفوت بريش هل أصابك من هذه الرحمة شيء أنت من رحمة للعالم توكي ملائكة ko wani abu na wannan rahama ya same ka ka shiga cikin wannan rahama kala tun da ce na'am eh ni ma rahama ka ta shafe menene shi ce kuntu a hasal akibata da na zama yana tsoron karshe na a azamu da Allah zan tabbata in gamu da Allah cikin shiri da shi koko na shedan zai same ni saboda shedan ya yi shekaru har shugabanci ya taɓa yi ga mala'ika jibril shi ka ba shi hukunci ya zama shi aka dukkan mukullan aljanna ga baki ɗaya to amma yi sujada ban yi Allah ya ci ne mai abada to jibril ya ce muna jin tsoron wannan abu ya same mu to amma da Allah ya aiko ka ka zama ni ne tsakanin ka da shi wurin kawo wahayi na alqur'ani fa amintu sai na samu aminci bisa na illahi dan yaban Allah azza wa jalla alai yaban da Allah ya ma bi kauli da cewa ta zibu wata inda dal arshi makinin muda'in sama aminin wanda ka sauko da alkurani gare ka shine mai mabocin ƙarfi da ƙarfin daraja matabbacin daraja wurin ubangijin al'arshi sannan abun ne a can alamun alamun mala'ika ce aminin ne ce kuma amintacce na gato lallai ba zan samu suwan aƙibati ba irin na shaidan ka ka zama rahama gare ni wani an ji a ibn muhammad as-sadiq fi kauli ta'ala an rawaito daga jabir ibn huda sadiq cin zace Allah da yace assalamun laka min ashabi yamin amince tabbata gare ka daga ashabu yamin ai bika fasalamun laka ai ma'ana ta fasalamun bika aminci ya tabbata albarkarka ga ma'abota shiga aljanna masu karɓar littafi a hannun dama shi da ai bika ba ba da kawai laka da shi lami ba inda ma waka salamatu min ajli karamati muhammadin sallallahu alaihi wasallam samun kubutan masu karfa hannun mai tahi ga hannun damu bilai to samun kubutan daga azaba Allah ya abu ne saboda karama da girma ga annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam to qala Allah ta'ala Allah ta'ala ya ce Allahu nuru samawati wal ard sai ce masal nuri kan shikatin Allah shi ne hasken sammai da kassai al'ayata gala ka'abul ahbar ka'abul ahbar ya ce da shi wa ibn jubair da ibn jubair ta al-murad bin nur sani koda abun nuhi da haske ne masalin nurihi ta miskatu shi nurihi din da hi yana nuna annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam al-murad bin nur sani abun nuhi da an-nur haske na biyu wannan محمد محمد صلى الله عليه وسلم وقوله تعالى zancen da Allah ya yi masalin nurihi misalin hasken shi shiwa a yi nuri muhammadu misalin hasken ne muhammadu sallallahu alaihi wasallam wa kara salmun abdullah salmun abdullah ya ce al-ma'ana ma'ana allahu hadi ahli samawati al-ard allahu nuru samawati al-ard ai Allah shi ne mai shiryar da halittar samai da kasai sun makara su ce masalin nuri muhammadin misalin hasken muhammadu sallallahu alaihi wanda aka yabo da shiryar iz kana mustawda'an fil aslam sanda yake aje cikin tsatsan iyayen shi da kakanni ka mishkatin sai ka ce mishkat mishkat taga da ake ba ta kullewa inda aka ɗora fitila irin tada sifatu hasifar ta kaza kaza ka mishkatin biya mishbawa al-muzafi zujaja zujadu ka ana kokobin dori zuwa ƙarshe wara da bil miswa da ya ce biya miswa to hitila na ciki ta mishkatu kenan biya mishkatu ya ce abu ne da an miya miswa ya ce kalbuhu zuciyar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to a zujaja to ya ce wa zujaja to abinda a zujaja sadarwa karshen manzan Allah da rijin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ai ma nan dai wannan aya ka annahu kawkab sai ka ce tauraro ne durmiyu mai haske ita zuciya ko kirji na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bi ma fi da abin da ke cike shi na imani na imani wal hikimati da hikima yace yuqadu min shajaratin mubaraka ana haska shi kunna mishi haske daga itaciya mai albarka ai itaciyar nan yana nuhi min nuri ibrahim daga haska annabi ibrahim alaihi salatu wasalam wadaribar masar bishidar mubaraka sai aka musa misali da itaciya mai albarka aka ce kamar itaciya mai albarka wa ƙaunuhu ya ce ya kalu zai tuwa yudi wa laulam tafsu suna ai ta kalu da wata muhammadin su da sarrafa an nauta na muhammadin su da sarrafa ta kusa ta biyu ta bayyana da nasu ga mutane kabla kalamihi kahi ma ya kuɗa ke ya magana ka hada zaiti kamar wannan zaiti kasan da za a yi hajji tare maka suka ce to mu zo mu haɗa baki kan ƙarya guda ta so san ƙarya za su yi shi saboda kada wani ya walwale mu wani me za mu haɗa ma jama'a kada ya samu wannan riba haɗuwar mutane duk su bi shi ka ce a ce ko ka ne ci na yi kusa da ko kan ci ko kun san na sani ko sani ba mu ka bane to mu ce makareci cewa ta bai makarya ba makareci bane mu ce mawaƙi ne ya ce kun san dahi kusa da waƙa ƙwar'ani shi bai kama da waƙa ba mu kun san sihiri ne waƙe mu sihiri kun san a to ni za mu cewa in ce to su ma fakara fakadar fakutu da kai fakadar sun mana da su ma ba su fuskanci hadala sai in musa ya ce to duk abin za mu waɗi ne ba gaskiya ba ne amma abin da ya yi kusa ga fatar da hankalin mutane mu ce sihiri ɗan sihiri me a hujjar ku saboda in an bi shi za a ba uwa a ba uba a ban mata a ban miji ya yi kamata ban da hankali to aka sarrafa mutane kan hanyoyin shiga maka da ka zuwa ce to akwai wani yaro ya cira yana cewa shi annabin Allah da wai a makotan gumaka to dan sirri ne kai hankali kan ma haka saurarai to wanda aka ci haka sai ta da hankali na da wayo na da jarraba al'amurra ta a ce wai kai saurari mutum batan man da hankali sai teku ya saurara da ya saurara sai cika shin mi sunan kamala suna na muhammadu a ko kai ne mutanen maka ka cewa ka a saurare ka ya ce ne ko ya ce amma fuska ka ba fuskar makareci wace kaga ya kawo zai ta rubu lolar tumsu suna ko bai magana ba haka abdullahi musulami ya ce zan je bayan je bidin zan je in mai tambayoyi in lura da komi da komi in shi ne annabin karshe zan ba da zan dawo wurin ku mai shawara sai ba da gaskiya don kuma ba shi bane an huta aka zo da niyyar zai zo ya jarraba da zuwa ya diba ko sai ya ce a sha da Allah ilaha illallah malam ba haka mun kai kai ba amince za mu ta yi ne ka za ka zo ka bincika ka yi jarraba in ya ci jarraba ku koma gida mai shawara ya ce ai wallahi da ganin huska ta yi na gane shi ne annabi karshen zamani wanda kun sani na sani ba kare yake ba kaga ya kare zai tarzo gudanar to suna ba sai ya magana ba to saboda sanin yahuda ya ce ya rasu da lahi sallallahu mu yahuda daban muke ka kira yahuda ka tambaye su wa abdullahi musalami wa aqubahi mi an matsayi ne sannan ka sa in hito ka faɗa musu na musulunta ka jago za cewa ya ɗan ka kira malamai yahuda ce cikin kowa abdullahi islam suka ce a malami ne malaminmu ne ɗan ɗan malamin uwayenmu ne da mu kan ai duk duniya ba ma masanin a taura da injila kamar da islam ce to da zai ba da gaskiya da ni kuna ba da gaskiya ya za a yi ma ne ya ba da gaskiya da kai wannan ƙwararren abu ne ba a taɓa taɓa yiwa ya ce a'a a kwatanta misali a kadar da zai ba da gaskiya suka ce ai in ya ba da gaskiya da kai ka huta dole ma bai hude ya bi ka ce Allahu salam da ma ko shi ya fito sai ga suka ce sai ce a shaɗu Allah ila ila ce dama ƙarya ne bai gani uba ne ba ai kaza ya ga ashe manzo Allah ba sai ya yi magana ba in dai ga arziki to haske ne matabbaci shi ne ya ce za ta bayyana ya ta'annabta ta ga mutane kabla kalamihi kafin magana shi ka hada sai ta kamar wannan bai da ya saboda tsalkin shi ya kusa ya haske tun ba kunna mishi wuta ba وقد قيل في الآية غير هذا والله أعلم أم قد أبن بابا يالا ممكن تشكون آية ما دي الله أعلم الحمد لله صلاة الفاتحة صلاة الفاتحة